الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شين درس منبير cikin littafin ahalari kuma muna babin rafkanuwa ne babin sahau babu sahau babin gyare-gyare a sallah mun dauki iya wannan babin ne saboda muhimmancin babi din sosai za mu tashi wa man kama min raka'ate ne kablar julusi na bismillahir rahmanir rahim malan Allah ya masa rahama ya ji kan mahaifansa ya karba masa ayyukansa ya fi masa zunubansa yake cewa man kama min raka'ate ne duk mutumin da ya tashi a raka'a ta biyu mun san dukkan salloli a raka'a na biyu zama ake raka'a biyun farko dukkan su zama ake yi to kai sai ka tashi qablal julusi kafin zama na'am idan fa in tadhakkara idan mutun ya tina qabla an yufariqa al-ardh kafin ya rabu da ƙasa bi yadayhi wa rubatayhi da hannuwansa da gwiwoyinsa ma'ana ya yunkura din nan amma gwiwarsa bata bar ƙasa ba hannayensa ba su bar ƙasa ba sai ya tina raja'a ilal julusi sai ya dawo ya zauna sai ka dawo sai ka zauna wala sujuda alaihi ba komai don baka tashi ba domin baka tashi ba inda hannunka bai bar kasa ba gwiwoyinka ba su bar kasa ba to baka tashi ba sai ka dawo ka zauna ka yi tahiyanka ka ci gaba da sallanka kuma babu sujjada a gare ka domin ba a samu ƙarin komai ba na to in kuma ka rabu da ƙasar hannayenka har sun ɗagu gwiwoyinka har sun ɗagu to tamada walam yarje sai ka ci gaba da sallarka ba za ka dawo ka zauna ba za ka ci gaba da sallar za ka ci gaba da sallanka za ka rabu da wannan zaman tsakiyan kenan za ka rabu da wannan tsaki zaman tsakiyan ka rabu da tahiyar walam yarje na'am wa sajada za ka yi sujada qabli domin ka yi ragi ka rage tahiya ka rage zaman tahiya ko na to idan kuma da za a samu matsala har bayan ka rabu da ƙasa ɗin sai kawai sai ka dawo maimakon ƙa'idan da aka baka in hannayenka da goyonka su rubuta ƙasa ka miƙe sai kuma ka sake dawowa ka zauna ɗin kuma wata ƙilma bayan ma ka miƙe kana miƙewa sai ka tuna sai ka dawo da mantuwa ne ko da gangan kai haka yawa sahiyan au amidan da mantuwa kai ko da gangan sahhat salatuhu sallanka ta inganta babu matsala zaka yi sujjada bayan sallama zaka yi sujjada bayan sallama yawa amma bayan ka fara karatun Fatiha na to nan kuma zaka dawo ba amma can ka tashi ne baka fara kowane abu na farilla ba a sa lokacin da ka bar sunna sai ka dawo a jahilci ko kuma a mantuwa ko kuma da ganganci ka dawo kawai kai kana gabar kai haka to sallar gaba tana nan amma za ka yi sujjada ba da salam in kun duba can qabla salam ne in kun duba can qabla salam ne nan kuma ya zama ba da salam nan an samu ƙari ne an samu ƙarin wannan tsayuwa din da wannan tashi din can kuma in ka miƙe baka dawo gaba ɗaya an samu ragi ne gaba ɗaya ragi aka samu na ومن نفخ fi salatihi wanda yayi busa a sallarsa gane ko ka fura wani abu a cikin sallanka sahiyan da rafkanuwa eh wanda ya tofi a cikin sallansa sahiyan da mantuwa sujada ba'da salam kai sujada bayan za kai sujada bayan sallama yawa shine nafu shine kai busa ka fura wani abu kai busa saboda yana da matsayi kaman na magana to za kai sujada ba'da salami saboda kai magana wa man takallama sahiyan ko sujada ba'da salam na'am da gangan kuma a ce kai busa kai furi batala salatuhu sallarsa ta ɓaci wa man atasa fi salatihi an gane ko wanda ya atishawa a cikin sallarsa ehe kar ya shagalta da alhamdulillah kar ya shagalta yana yin atishawa a sallah ya kudurta alhamdulillahinsa a zuciyarsa kudurta ta a zuciyarsa na'am a gyara wala ya ruddu alaman shammatahu ba wai ruddu bane wala ya ruddu sai ku yi ladin a sama saboda rubutun naku na ahlalin a taku a cice sai ki wala ya ruddu alaman shammatahu ba zai mayar ba ga wanda ya ce masa alhamdulillah ai wanda ya ce masa yarhamukallah kai eh kai naka da dai ne ba wala ba to saboda kai ba za ka ce alhamdulillah ba da kuma za ka yi shiru wani kuma ya ce maka yar hamukallah ba za ka ce masa ya hadi Allah ya mene ne eh hadikum Allah wa yuslihu balakum ba za ka yi wannan ba na'am shi kuma da wani mai atishawa zai atishawa a wajensa a gefensa ba za ka ce masa yar hamukallah na'am to da kuma kai kuma da mantuwa za ka yi atishawa ɗin suka ce alhamdulillah ehe babu komai a gare shi me yasa to kamar ai an samu ƙari ne ko to me yasa babu komai babu komai a gare shi to da an samu wani yayi ko wani yayi atishawa wani matashi cikin mutanen Madina yana cikin sallah ya atishawa ce alhamdulillah shi da ya ce alhamdulillah ma sai da ya ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda min amri dunya wal akhirah duk wannan ya shi godiya ga Allah da ya gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya faɗi wannan kalmar wannan matashin ya shiru daga baya sai an abin nan annabi ya sake cewa ya faɗi wannan kalmar gane don Allah salasalan ya masa gyara ba ce masa zai yi sujjada ba ba ce masa zai yi komai ba na wanda ya yi hamma a cikin sallah wanda hamma ta so masa a sallah wa man ta sa'aba fi salati wanda hamma ta zo masa a sallah saddafahu ya rufe bakinsa idan akwai wani abu na tofarwa da ya zo cikin jikinka a bakinka wala yanfusu kada mutum ya tofar da wani abu illa fi saubihi sai a cikin tufafinka saboda kar ka kazantar da ka sa kana sallah gaban ubangijinka kana tofi a guraren da kake girmama ubangijinka wajen sujjadan hannayenka wajen sujjadan goshinka ka zo kana tofar da yawo a gurin to illa fi taubihi in za ka yi tofin sai ka yi shi a cikin tufafinka mai amfanin gane da kake da ita mai amfanin wannan shi sa a sallah son samu kamar yadda za ka ga larabawa galibi suna yi in za zo sallah za ga suna yawo da hankicin za ga wasu kuma suna sayan tishu wasu kuma za a fara sallah irin tishu dinnan da muke ajiyewa a nan kafin a fara sai mutum ya dan yaga kaɗan sai a ajiye a aljihunsa don wani abu na tofi ya kama da za ka tofar ya kama sai ka tofar a cikin hankicin ka nade ka mai da shi aljihunka saboda girmama ubangiji na sannan yawwa zaka tofar illa fi tawbi karka tofar sai a tufafinka min gairi ikhraji hurufin ba tare da ka fitar da wani harufa ba tuf tuf in kana wannan tuf tuf din kamar kayi magana ne na wa man shakka fi hadathin duk wanda ya shakka na hadasi yana cikin sallah kenan kana cikin sallah sai kai shakka kai da ka fito masallacin nan baka samu iska bai fito maka ba ta yadda in ka zo masallaci zaka saki sai ka fara tunani kai shin wanda kai a sallan asuban nan ne ma ko jiya ne abin ya faru misali jiya ya faru da kai a magariba sai da ka to asuban nan har ka yi Allahu akbar an fara sallah ka fara sallah sai abin ya zo maka shin jiya ne ko yau ne to bari mu je gaba auna jasatin to ko kuma kai shakka a wata najasa shin da jiya ne ko na yanzu ne ni shin ni a wannan sallan ne fa fakkara fi salatihi qalilan sai ka dan yi tunani a cikin sallar kadan kadan sai ka dan tsaya kai tunani dan ka bambance jiya ne ko yau kana wannan tunani kadan din sai ka bambance ai yau kan yau alwalar ka lafiyar ta kalau baka da matsala sai ka ci gaba da sallar ka kenan shine summa me sai ka tabbatar cewa kana cikin tsarki babu komai a gare ka tunani dan kaɗan na gyaran sallah na ka gane sallar ka daidai ne ko ba daidai ba na ka gane tsarkin ka yana nan ko bayi nan baya sa sujjada baya sa komai in dai dan kaɗan ne na wanda ya yi waiwaye a sallah da mantuwa babu komai a gare shi mutum ya yi waiwaye a cikin sallah ba waiwaye mai yawa ba fa ɗan juyawa haka kanka ya juya ba jikinka ya juya ba wanda kansa wani abu ya taso ya wuce gabansa ya baka sani ba kawai sai ka waiwaya ka duba ka game ba tare da ka sani ba da gangan ba fa sahiyan to falashi alai babu komai a gare shi na fa huwa makruhun in kuma da gangan ne kaɗan ji yaro a gefenka kaɗan juya kanka fa kai ake magana wannan waiwayen ba jiki ba jikinka kan yana juyawa to nan kuma an samu matsala kanka ma idan da baya ya kalla an samu matsala to in kai da gangan dan kanka ya dan juya kaɗan ka kalli wani abu kaɗan fa huwa makruhun wannan baka kyauta ba eh makruhi ne baka kyauta ba na'am in kuma ka juya alqibla ka juya wa alqibla baya a nan kuma ka bata sallan ai sai ka warware sai ka sai ka yanke sallan ka sake sabuwa na wanda ya salla da alhariri tunda an haramta an haramta saka alhariri da abin da zinari da azurfa na ko kuma da da da, tufafi wanda akwai azurfa a jikinsa aw saraka fi sala ko kuma mutum yayi sata ana sallah ana sallah wani ya dan bar dubunsa daya ka dan miƙa hannu ka ɗauke ta ko kuma mutum yana sallah nazara muharraman ya kalli haram wannan bai kyauta ba ya saba wa ubangijinsa wannan ya saba wa ubangijinsa wannan bai da ladabi ga Allah wannan bai mutunta bai mutunta sallan nan ba amma sallansa za a tura masa kayansa ta inganta wannan baya daga cikin abin da yake bata sallah sai dai in satan yayi yawa yawa sai dai in satan yayi yawa ana ta sallan shi kuma kawai ya shagalta da ya aljihun yake ta yana zai saka ya saci waya ta yana za a yi kaza wannan kuma ya bata sallah saboda aikin yayi yau na wa man ghalata ko za a samu zai zama ghalita wanda ya samu kuskure a cikin kira'a a cikin karatun sallah ya ɓata wani abu a sallah bi kalimatin da wata kalma wanda ya kawo wata kalma daban ba ita ba a cikin sallah na wannan kalmar min gairil qur'ani kuma ba a qur'ani take ba to wannan zai sujada ba adi saboda yayi ƙari sai a gyara ya gyara gurin zai kuma sujada ba adi kun gane ko sai sujada ba adi na amma in kalwa in kalmar min qur'ani amma in kalmar daga qur'ani ce wanda ya kuskuren ya ɗauko ta wani guri ya sa a wannan gurin to falashe alaihi wannan babu komai a gare shi illa an yughayyira lafza sai dai in ya canja shi ma lafazin ya bata lafazi din ya kawo mun gane ko aw yafsuda ma'ana ko kuma ya bata ma'ana fa yajidu ba'da salam sai sujuda ba'di saboda shi ma yayi ƙari na wanda yana sallah wa man na'asa fi salati wanda yana sallah sai dan gangadi ya dan dauke shi misali yanzu malam yadda malam yake dan gangadin nan a malam kan ba gangadi wani bacci ne dan ta ba shi gada assalamu alaikum kage yanzu wannan ba ba na asa bane wannan wa man nama fi salati ne wa man na asa fi sujudihi wanda ya gangadi a cikin sujjadarsa ko a cikin ruku'insa dan gyangyadi kaɗan amma ya san me yake yi balar an samu matsala ko mun gane ko fi salati a cikin sallah falashi alaihi inda gyangyadi dan kaɗan ne ba irin na malam ba yawa in irin na malam ne daga da kira kalmar gyangyadin ma zai haka eh to wannan falashe alaihi babu sujada a gare shi na'am amma in yayi nauyi sai ya maimaita ya sake sallah hadda alwala ala gafarta bala hadda alwala zamu dakata anan gurin insha Allah ta'ala zamu tashi darasi na gaba subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu